إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الحدي حدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da sake saduwa a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin nurul huda a wannan gari mai albarka na arlit a wannan rana ta litinin wacce ta daidai da ranar ashirin da abin nan ranar biyar wacce ta daidai da ranar biyar ga watan al-muharram hijira 1447 wanda ya daidai da ranar 30 ga watan 6 2025 miladiya don ci gaba da karatunmu na waiwaye wanda a wannan rana ta litinin muna karatu a cikin littattafai na aƙida littafin da muke cikin karatunsa a halin yanzu shine sharhu aqidatul wasitiyya na al'allama muhammad bin salih al-usaimin alaihi rahmatullah wanda sharhi ne na littafin al-aqidatul wasitiyya na shekul islam ibn taymiya rahimahullahu ta'ala wannan ne majalisi na ashirin a cikin jerin karatutukan wannan littafi muna nan cikin gabar nan mai muhimmanci wacce mala yake magana akan alqawaidul asasiyya fil imani bi asma'illahi wa sifatihi ka'idodi na asali a cikin sunayen Allah da sifofinsa wanda yace yana daga cikin imani da Allah wa min al imani billah al imani bima wasafa bihi nafsuhu yana daga cikin imani da Allah mutum yayi imani da abin da Allah ya sifata kansa da shi من غير تحريف في كتابه وبما وصف به رسوله يكما إيماني دا أبن من زن سيصفة تاشدشي من غير تحريف باتارد التحريف بشين كركة دا معنا كو لفزي ولا تعطيل باتارد تعطيل با شين كوري صفر دا ومن غير تحريف haka kuma ba ba takyif ba tare da kayyafawa ba kace ga yadda kaifiyar sifar Allah take wala tamsil kuma ba tare da misaltawa da halitta ba har yanzu muna kan wannan gabar a inda yake mana magana akan shubuhohi da wasu suke iya kawowa dangance da abin da ya shafi tashbihi akwai masu kawo shubuhohi su kawo wasu hadisai wace waɗannan hadisan in ka duba za ka ga kamar sun ci a cikinsu akwai tashbihi akwai nuna wani abu na tashbihi ya za ku yi da waɗannan hadisan ko dai ku yi tawili to kun zama irin mu kenan ko kuma ku tabbatar da su kenan kun yi tashbihi to shine malam yake nuna mana amsar da za a iya ba su akan irin waɗannan shubuhohin akwai dunkulallin amsoshi sannan kuma akwai amsoshi wanda za a bayar da su a rarrabe to ya ba mu misali da da hadisin da ya magana akan a ganin ganin Allah a cikin aljanna za ku ga Allah kamar yadda kuke ganin wata to sai su yi tsammanin kamar ana nufin an kamanta Allah da wata ne alhali ba haka bane an kamanta gani da gani ne ba wai an kamanta abin gani da abin gani bane wanda mun yi magana akan wannan sannan akwai hadisi na biyu da suke kawowa shine hadisin manzon Allah da ya ce inna Allah khalaqa adama ala suratihi lalle Allah ya halicci annabi Adam a kan surarsa sai ce ya za ka yi ya za ka yi da wannan hadisin to shi ma za ka ba da waccan dunkulalliyar amsar da da ake bayarwa a kan kowace shubuha irin wannan sannan kuma ya ba mu amsoshi guda biyu wanda za ka bayar da su a fassale a rarrabe cewa wato cewa ya halicci annabi Adam a kan surarsa wannan baya nuna kamantacceniya yadda suran Allah take haka ta annabi Adam take a ana nufin wato sun yi tarayya a wajen suna na wata sifa wadda Allah ya ba wa kansa kuma ya ba wa annabi Adamu irin wannan sifar kamar sifar hannu sifar fuska da sauransu Allah ya sifata kansa da irin wa'annan sifofin kuma ya sifata annabi Adam da wa'annan sifofin sai dai babu kamantacce ne fuskar Allah ba irin ta dan adam bace ba irin ta annabi adam bace hannun Allah ba irin na annabi adam bane duk wata sifa da Allah ya bawa kansa kuma aka ji ya tabbatar da ita ga ga annabi adam ko ga ko kuma ga halittarsa to sun yi tarayya ne a wajen suna amma a wajen kamantacce ne ya laisa ka mislihi shay'un ba wani abu da yake yin kama da shi subhanahu wata'ala kabar faɗin manzan Allah ne da yace yan aljanna tawagan farko da za su shiga aljanna za su shiga ne akan surar wata wannan nauya na ku rage su nauya na ɗin ina yake mai gyarawa su rage wulimkin kaɗan tawagan farko da za su shiga aljanna za su shiga ne akan surar wata to kaga ai bai da za a yi ce za su shiga ne bai da za a yi ce za su shiga ne da suran wata yadda wata yake haka za a maida su su zamo kamar dutse to da shi wata dutse ne a da nufin za su shiga da surar wata wajen haske fuskansu tana haske tana sheƙi kamar hasken wata shi da ake magana kenan ba wai an kamanta su da wata ba ne ta kowace fuska balantana a ce an samu tashbihi to shi ma Allah subhanahu wata'ala haka ne in bai gamsu da wannan amsar ba sai ka bashi amsa ta biyu cewa to sifar da Allah ya raba wa kansa ala suratihi yana nufin suransa wadda ya halitta suransa shi Allah wacce ya halitta kamar da ya rabawa kansa wasu abubuwa da ya halitta ya rabawa kansa taguwa taguwar annabi salih ya rabawa kansa ruhi wa nafaktu fihi min ruhi na busa ruhi na a jikinsa aga wannan ai ba zaka ce ruhin Allah ake nufi ba a wani ruhinsa da ya halitta sannan kuma ya rabawa kansa wato taguwar annabi adam ya ce hadhihi naqatullah wannan taguwar Allah ce to ai ba za ka ce wannan taguwar wani bangare ce na Allah ba to haka dai ce suratihi suransa yana nufin suransa wacce ya halitta ba yana nufin surarsa abin nan ya halice shi da wato kama irin ta ta surarsa ba kenan sai ka bashi wannan amsa ta biyu da Allah za ta gamsar da shi wanda ita ma mafita ce a wannan babin don kore tashbihi don korewa Allah kamantacce ne ya da halitta domin yin hakan dole ne saboda faɗin sa laysa kamislihi shay'un wa huwa samiul basir to wannan bayanin mun yi shi ci gaba sai yace summa hal yu'tabaru hadha aljawab tahrifan am lahu nazir sannan sai a ce to shin wannan amsa ta biyu da aka bayar shin za a iya lura da ita a yi itibar ɗinta a matsayin an yi tahrifi kamar yadda ahalus sunna an ce suna tabbatarwa Allah sifa ba tare da taharifi ba to cewa Allah subhanahu wata'ala yana nufin suransa da ya halitta shin wannan za mu lura da shi a matsayin aiku ma gashi nan kun yi taharifi ko su ce kun yi tawili aw lahu nadhir ko kuma wannan yana da abubuwa makamantansa da kuma suka tabbata a shari'a kuma kowa ya yarda da su malice na ƙulu lahu nazir za mu ci a yana da yana da wannan abin da muka yi ba mu ne farau ba akwai ire-irensa da yawa a shari'a kama fi baitillah kamar da Allah ta'ala ya raba wa kansa gida ɗakin Allah ya ce baitillah kiran baitillah me yake nufi ɗakinsa wanda ya halitta wa naqatillah haka taguwar Allah wacce ya halitta wa abdillah ya ce bawan Allah bawansa wanda ya halitta duk Allah ya raba wa kansa wa'annan abubuwa kuma za ka ce wa'annan abubuwa wato Allah ya kamanta kansa da su ko wata sifa ce ta Allah ka yarda cewa idafa ce ta tashrifi to shi ma wannan haka ne li'anna hazihi sura saboda ita wannan sura ta annabi adam ai suratu adam ma'ana sura surar annabi adam munfasila ba'inatun min Allah sura ce rababbiya da ta rabe daga Allah ba a tare da Allah take ba ba sifa bace ta zati wanda za a ce a'a sif wato wani abu ne da yake zatin Allah ne kamar da Allah zai ya sifata kansa da ji da gani wanda mun san sifatun ne zatiya to suratu adam sura ce munfasila ba ina min Allah sura ce da tarabe daga Allah wa kullu shay'in adafahu Allah ila nafsihi to dukkan wani abin da Allah ya raba wa kansa shi wa huwa munfasilun ba'inun anhu alhali kuma wannan abun arabe yake daga gare shi fa huwa min al-makhluqat to wannan abun ana lissafa shi daga cikin abubuwa na halitta shi yasa yake da sifatul fi'liyya Allah yana da sifofi na aiki wanda yake yi abubuwa da Allah yake yi na aikinsa wannan aikin da Allah yake aikatawa zaka ga Uh, sifar aikin sifarsa ce amma abin da ya aikata ɗin shi kuma halitta ne fahina izin ya zulul ishkal to a wannan halin sai ishkali ya kau ba za a samu wani rudani ko ishkali ba game da cewa a ai kuma kun yi taharifi ko kuma kuma kun yi tawili ko mutum ya faɗi haka za a ce a ba a yi tawili ba ga yadda abun yake walakin idza qala qa'ilun to amma idan wani mai faɗa yace ayyuhuma aslam wato wace amsa ce ta fi zama aslam wace amsa ce ta fi zama aslam shin mu ce wato ala suratihi yana nufin Allah ya halici annabi adam da irin surarsa amma wato ba tare da kamantacceniya ba sun yi tarayya ne a cikin sunayen wasu sifofi wanda Allah ya bawa annabi adam kuma shi ma Allah yana da su wannan ake nufi ko kuma mace a'a Allah ya raba wa kansa surar annabi Adam idafa ta tashrifi a matsayin shine ya halicci wannan surar kuma sai ya raba wa kansa kamar da ya raba wa kansa ɗakin Ka'aba ya raba wa kansa taguwa ya raba wa kansa bawa yace bawan Allah cikin biyun wace amsa ce za ta fi zama aslam al-ma'na al-awwal aw al-thani ma'anan farko ko ta biyu فقل أبنا قلنا ذا متي المعنى الأول أصلم معنى فرقو تافز ما أصلم تافز ما أصلم معنى فرقو ما دمنا don wacce ma'ana ta biyu wani zai iya kayi ta harifi da yadda zaka gamsar da shi sai sai ya hau doran naki ta ai kai ma gashi nan kayi ta harifi ai kai ma gashi nan kayi tawili amma wannan ma'ana ta farko ta fi zama aslam don shine zahirin lafazin shi ne zahirin lafazin ma dumna najdu anna li zahirin lafazi masagan fil lugatin arabiyya wa imkanan fil aqli fal jawabu abinna fal wajibu hablul kalami alai yace matukar muna samun tabbas li zahirin lafazi masagan shi wannan zahirin lafazin da ya zo a cikin lafazi da manzo Allah ya amfani da shi wannan lafazin zahirinsa yana da masar wato masar shine wato wato halaccin gudanar da shi aka ce wannan masar ne yana da yana da wato akwai damar a a gudanar da shi a shara'ance kuma ya zamo yin hakan ya halatta a shara'a ko a luga ya zamo yana da masaran fil lugatil arabiyya yana da magudana lugan arabiya tana karbansa in an fassara shi da wannan ya halatta a luganci ba a sabawa luga ba sabanin Allah ya ce istawa ka ce istaula wannan ka karya luga dan ba yadda za a yi kalmar istawa a lugan larabci ta zo da ma'anan istaula tare da ƙarin lamun wannan laysa lahu masaf fil lugha a luga ba da masaf dukka buɗe dictionary na larabci babu inda za ka samu an fassara istawa da istaula kaga wannan ka fassara abu ka fassara lafazi da abin da baya da masar a luga amma idan lafazin yana da masar a lugar larabci wa imkanan fil aql sannan kuma abu ne mai yiwuwa a hankalci wannan ma'ana da za a bashi abu ne mai yiwuwa a hankalci fal wajibu hamlul kalami alai to abin da yake wajibi a ɗora maganar akan wannan lafazin na zahiri kar a kautar da shi daga lafazinsa na zahiri wa nahnu wajadna anna surata la yalzamu minha mumasalatu surati al-ukhra to munan muna samun cewa kalmar sura a larabci baya lazumta wannan surar ta yi kamantacceniya da waccan suran 100 bisa 100 baya lazumtawa ana ita wannan sura ce wannan wato surar wannan surar kaza ce amma a duba a ga suna da bambanci ta wasu fuskokin wannan abu ne sananne da haka lafazin as-sura la yalzamu minha mumasalatu surati al-ukhra baya lazimta baya cilasta daga wannan lafazi na sura ya zamo dole zai yi kamantacce ne da wata sura ba dole ba ne wannan mun gane wannan ba dole ba ne to wahina izin kenan ya kunu aslam ɗora shi akan wannan ma'anan ta farko zai fi zama aslamu zai fi kubutar da mu abinnan an nahmilahu ala zahirihi shine mu ɗora shi akan zahirinsa shine abin da ya fi mu dora shi akan zahirinsa fa in qulta to idan mutum yace ma hiya suratul lati takunu lillah wa yakunu adamu alaiha wace sura ce Allah yake da ita wace annabi adamu yake kasancewa akanta wanda har Allah ya halicce shi akanta kulna sai mu ce ga suna inna Allah azza wa jalla lahu wajhun Allah mai girma da ɗaukaka yana da fuska gashi na a Qur'ani kullu kullu shay'in halikun illa washa komai zai hallaka sai fuskarsa annabi adamu yana da fuska ko bai da yana da walahu ainun Allah yana da ido yace wasna il fulka bi ayunina yana da idanuwa annabi adamu yana da idanuwa walahu rijlun yana da wato kafa kafafuwa azza wa jalla shi ma annabi adamu yana da lakin la yalzamu min an takuna hadhihi al-ashiya mumasilatun lil insan mumasilatun lil insan sai dai wa'annan abubuwa da Allah yake da su fuska abin nan idanuwa kafa baya lazumta ta zamo iri ɗaya ne da na ɗan adam baya lazumtawa ina fata fahimta dan mun ba wa Allah wannan sifar wanda ya ba wa halittarsa irinta baya lazumta ya zamo da tashin da ta halittan iri ɗaya ne fa hunaka shay'un min ash-shabah akwai wani abu na kamantacce ne ya ta fuskar suna lakinnahu laysa ala sabilil mumathala amma baya kan doran kamantacce ne kama anna zumrata al-ula min ahli al-janna kamar da tawagan farko ta yan aljanna fiha shabahun min al-qamar tana da kamantacce ne da wata tawagan farko ta yan aljanna da za su fara shiga aljanna suna da kamantacce ne da wata lakin biduni mumasila abin da mumasala ko mumasila amma ba tare da wato mumasala kamantacce ne ba wa bihada to da wannan yasduqu ma dhahaba ilayhi al-sunna wal jamaa abinda al-sunna wal jamaa suka tafi a kansa zai gaskata menene suka tafi a kansa min anna jami'a sifatin Allah subhanahu wa ta'ala cewa dukkanin sifofin Allah laysat mumasila li sifatil makhluqin ba sa yin kamantacce ne da sifar halittu ba sa yin kamantance ne za a tabbatar wa Allah wa'annan sifofin ko da ko dan adam shi ma yana da irin wannan sifar a suna min ghairi tahrifin za a tabbatar wa Allah wannan sifar ba tare da tahrifi ba ba za a karkatar da ma'anar ko lafazin ba wala ta'til ba za a yi ta'tili a kore ba ai da jahamawa suke yi wa min ghairi takyifin ba za a yi takyif a ce kaifa wannan bid'a ne wala tamsil kuma ba za a musalta da dan adam ba نسمع كثيرا من الكتب التي نقرأها يقولون بتشبيه muna ji daga da yawa daga cikin littattafai da muke karantawa na aƙida in sun zo kan wannan gabar sai su ce tashbihi maimakon tamsil yu'abiruna bit tashbih sai su yi ta'abiri da tashbihi maimakon su ce tamsil wa hum yaqsuduna yaqsuduna tamsil suna cewa tashbihi abinda suke nufi da shi shine tamsil fa ayyuhuma aula to wanne yafi cancanta wanda lafazi yafi cancanta ayi amfani da shi an nu'abbira bit tashbih aw nu'abbira bit tamsil mu yi ta'biri da tashbihi ko mu yi ta'biri da tamsili naqulu mala yace zamu ce bit tamsili aula a rika yin ta'biri da tamsili shi yafi zama aula a ce min ghairi tahrifin wala ta'tilin wala wa min ghairi takyifin wala tamthil yafi a ce tashbih أولا دليل نفرقو ديسا يفي زما أولى لأن القرآن عبر به سبب دوانا اللفظ القرآن يي أنفاني ليس كمثله شيء بيتي ليس كشبهه با ليس كمثله to kaga da kalmar tamsil wato Allah yayi amfani suratul shura aya ta 11 yace kun fala taj'alu lillahi andada kar ku sanya wa Allah kishiyoyi wa ma ashbahu zalika da abin da ya kama da haka wa kullu ma abbara bihi alquran to dukkan abin da alkur'ani ya yi ta'abiri da shi fa huwa aula min ghairihi to shi yafi cancanta a faɗa fiye da waninsa li'annana la najru afsaha min alqura saboda ba ba samun wani abu da yafi alqur'ani fasaha wala adalla ala al-ma'na al-murad min alqur'an ba wani abu da yafi nuni zuwa ga ma'anar da ake nufi da abu kaman alqur'ani to sai mu yi amfani da lafazin da alqur'ani ya amfani da shi yafi zama aula wallahu a'lamu bima yuriduhu min kalamihi Allah kuma yafi kowa sanin abin da yake nufi da maganarsa fatakunu muwafaqatul qur'ani hiya as-sawab sai zama dacewa da lafazin da alqur'ani yayi amfani da shi shi da yafi zama daidai shi ne daidai fa nu'abbiru bi nafi at-tamsil to in mun tashi ta'abiri mu rika yin ta'abiri da korewa Allah tamsili maimakon tashbihi wa haka za fi kulli makani to haka a kowane bagire ya kamata mu fa innal muwafa fa in a ko ina in Allah ya amfani da lafazi muka zo maimaitawa mu yi amfani da wannan lafazin fa inna muwafaqatan nass fi lafz aula min dhikri lafzin muradifin aw muqarib yin wato wafaqa wal wato wafaqa wa nassi a cikin lafazi shi yafi zama aula fiye da ambato wani lafazin da yake goya masa baya ko yake da kusanci da shi ta fuskar ma'ana a yi amfani da asalin lafazin shi ya fi zama aula wannan shi ne dalili na farko da ya sa muka ce amfani da kalmar tamsil ya fi amfani da kalmar tashbih dalili na biyu annat tashbiha inda ba'dan nasi inda ba'din nasi ya'ni isbati sifat tashbihi a wajen wa'insu mutane yan bid'a tashbihi a wajen su yana nufin tabbatar da sifofi kada tabbatarwa Allah sifa za su ce kai tashbihi ba ka 'yan ash'ariyawa suke ba a sha'irar maturidiyya da mu'tazila da sauransu kada cewa yadullahi hannun Allah su ci kayi tashbihi an fahimta sai suraka al-mushabbih saboda ka tabbatarwa Allah sifar da ya tabbatarwa kansa sai su kira wannan tashbihi ولهذا يسمون أهل السنة مشبه أبنا مشبهة شيء سكي كيران أهل السنة رسولنا المشبهة masu kamanta Allah da halitta inda ya dan bid'a yana wa'azi saurara shi iya tashi yana son zai zargi ahlus sunna ko zai aibata su zai ce masu kamanta Allah da halitta me yasa yake fadar haka saboda me suna tabbatarwa Allah sifofin da ya tabbatarwa kansa ba sa tawili fa idza qulna min ghairi tashbihin to mu ma idan muka ce za mu tabbatarwa Allah sifar da ya tabbatarwa kansa ba tare da tashbihi ba hadar rajulu to shi wannan mutumin da yake ganin tabbatar da sifa tashbihi ne la yafhamu min at-tashbihi illa isbatu sifat ba abin da zai fa'inta daga kalmar tashbihi sai tabbatar da sifa in kace min ghairi tashbih sai ya tsammanin kana nufin ba tare da tabbatarwa Allah sifa ba ba tare da tabbatarwa Allah sifofi ba sara ka annana naqulu lahu to sai abin ya juya ya koma kamar muna ce masa ne min ghairi isbati sifati za mu tabbatar wa Allah sifofinsa da ya tabbatar wa kansa ba tare da tabbatar masa sifa ba daga tubka da warwara kenan fasara ma'anar tashbih yuhimu ma'ana ma'anan ma'ana fasida so sai ya juya ya koma ma'anan tashbihi yana bayar da wahamin wata ma'ana lalatacciya falihaza to saboda wannan kanan al'udul anhu aula karkacewa daga amfani da kalmar tashbihi zuwa ga yin amfani da kalmar tamsili shi ya fi zama aula ya fata fahimta thalisan abu na uku an na nafiyar tashbihi alal itlaƙi ghairu sahih abu na uku tabbas kore tashbihi alal itlaƙi a korewa a kore tashbihi a ce min gairi tashbih kuma a yi itlaki to wannan gairu sahih zai zama ba ba daidai ba ne ba gaskiya ba ne me yasa li'anna ma min shay'ain min al-a'yan aw min as-sifat illa wa bainahum ishtirakun min ba'd al-wujuh ba wani abu guda biyu da za a samu wanda wannan ayin ne wannan ayin ne abubuwa guda biyu aw min sifati ko kuma a samu sifofi guda biyu daban-daban illa wa bainahum ishtirakun min ba'd al-wujuh dole sai an samu tarayya a tsakanin su ta wasu fuskokin dole sai an samu tarayya a gane ko a in dai an ce wannan abun akwai shi aka ce wannan ma akwai shi to ai shikenan magana ta kare sifar wujud ta hada su dan ka ce hadha mawjud wa hadha mawjud kaga wannan sifa ta al-wujud ta hada su ko ita kadai ce sai an samu ko da ita kadai ce in dai zaka ce wannan abun akwai shi samamme ne wannan ma samamme ne to kaga na an samu tashbihi ta nan bangaren an gane sai fa in cewa zaka yi wannan akwai shi wannan kuma babu shi to kanan babu tashbihi abin zaka ce wannan akwai shi wannan ma akwai shi to an samu ishtirak fi sifatul wujud an samu tarayya da juna a sifa ta samuwa shi yasa in kana karanta tauhidul asha'ira sai ka ji an ce alwujudu samuwa ko sabitatun lillah alwujudu shi ne abinda suke farawa da shi a tauhidin su samuwa Allah ma'ana samamme ne to kaga halitta ma tunda akwai ta mecece ita ma samammiya ce kaga sun yi tarayya a cikin wata sifa ta samuwa dole sai an samu wannan wal ishtiraku naw'un naw'u tashabuhin shi kuma tarayya wani nau'i ne na kamantacceniya a cikin wani abu falau nafaita tashbiha mutlaqan da a ce za ka kore tashbihi gaba ɗaya lakunta na faita kullama yushtaraku fihi abinnan kullama yashtariku fihi alkhaliqu wal makhluqu fi shay'in ma da za ka kore tashbihi gaba ɗaya to da ya kasance ka kore dukkan abin da mahalicci da halitta za su iya yin tarayya a cikinsa a cikin wani abu ko ma menene ka ce babu inda babu inda suka yi tarayya a cikin komai kina hatta alwujudu din ba za su yi tarayya a cikin sifa ta samuwa ba shi ma wannan dole zaka kalmar tashbihi ta kore har da wannan dole zama in Allah samamme ne to shi dan adam ba samamme bane ko kuma su dunkule su zama abu daya shi dan adam din shine Allah Allah shine dan adam din ka dunkule su ka ce abu daya ne samuwa daya ce amma inda za ka raba Allah daban halitta daban to dole za ka haɗa su a cikin sifa ta abin da za ka sa su yi tarayya a cikin wannan sifa ta samuwa ya ce matsalar alwujud misali sifar samuwa ya ku fi aslihi alkhaliq wal makhluq mahalicci da halitta suna yin tarayya a asalin samuwa hadha huwa nau'u ishtiraki kaga wannan wani nau'i ne na tarayya wa nau'u tashabuhin kuma wani nau'i ne na kamantacceniya lakin farqun bainal wujudaini sai dai akwai bambanci tsakanin samuwar guda biyu wujudul khaliqi wajibun samuwar mahalicci wajibi ne wa wujudul makhluqi mumkin amma samuwar halitta mai yuwa ne abu ne mai yuwa amma ba wajibi bane wa kadhalika sam'u to haka sifa ta ji fihi ishtirakun akwai tarayya al-insanu lahu sam'un dan adam yana da ji wal khaliqu lahu sam'un mahalici ma yana da ji lakin bainahuma farqun sai dai akwai bambanci tsakanin jin Allah da jin dan adam lakin aslu wujudi sam'i mushtarak amma asalin samuwar jin an yi tarayya kowa yana ji sai dai jin ya bambanta fa idza qulna to idan muka ce min ghairi tashbihin ba tare da kamantacceniya ba wa nafaina mutlaqat tashbih muka kore gaba ɗayan tashbihi sara fi hadha ishkal to sai a samu ishkali a wannan wa bi hadha arafna anna at-ta'bir bit tamsili aula min thalathati awjuh da wannan muka san cewa yin ta'abiri da tamsili shi yafi zama aula ta wa'annan fuskoki guda uku da muka ambata fa in qulta idan kai tambaya kace mal farqu bayna at-takyif wa at-tamsil me bambanci tsakanin takyifi da kuma tamsili فالجواب أمسى الفرق بينهما من وجهين بمبنشي تكانن ستفسك بيوني الأول فسكا فرق أن التمثيل ذكر الصفة مقيدة بمماثل تمثيل أنبتن صفة شيني أنبتن صفة صفة ذاك أي ديتا دواني أبو مي كمادش ذاك أي دي صفر بمماثل دواني أبو ديكي ين كمادشي أو أنن صفر توني شيني تمثيل wani yana kama da wani fataƙulu yadu fulanin misal yadi fulanin ki hannun wane misalin hannun wane yake a wannan tashbihi والتكييف أما تكييفي ذكر الصفة غير غير مقيدة بمماثل أنبتن صفة باتارد أن قيدت دولي مي كمان تتشيني هذا إتبا مثل مثال أن تقول كشي كيفية يد فلان كذا وكذا kaifiyar hannun wane shine kaza da kaza ba tare da ka kamanta da wani abu daga ɗaya ɓangaren ba to wanda shine takyif shi da kayyafawa wa ala hada akan wannan naqulu zamu ce kullu mumaththilin mukayyifin wala aks duk wani mai tamsili to yana yin takyifi duk mai tamsili to sai yayi takyifi amma babu akasi za a iya samu kai takyifi ba tare da tamsili ba ka ambaci sifa ba tare da ka ambaci wani mai kamantacce da ita ba asali a fuska na biyu annal kaifiyata la takunu illa fi sifati fi sifati wal hay'a ita kaifiya ba ta kasancewa sai a cikin sifa kadai da kuma hay'a kadai sifa da hay'a yanayin abu da kuma sifarsa wa tamsila yakunu fi zalika amma shi tamsil yana kasancewa a cikin sifa yana kasancewa a cikin hai'a wa fil adad shi kuma sai ya samu ƙari kuma yana kasancewa har a cikin adadi kama fi qaulihi ta'ala kamar yadda yazo a cikin fadin Allah ta'ala Allahu allazi khalaqa sab'a samawatin wa min al-ardi mislahunna Allah shine wanda ya halicci sammai guda bakwai to haka ma kasai kwatankwacin su ne sai ya ce mislahunna kaga ake amfani da kalmar tamsil ce mislahun su ba kasai misalin sammai ne ta fuskar faɗi da girma da kaza a'a ta fuskar adadi domin kasai yanayinsu da kamantacce ne su da shakil ɗinsu da girmansu bai kai ba irin na sammai ba ne haka nan ba an ce mislahunna ba ne fil kaifiya ba irinsu ba ne ta fuskar kaifiya ko hai'a ko shakil a mislahunna fil kammiya kassai guda bakwai abinnan kassai kamar sammai suke ta fuskar yawan adadi yadda sammai bakwai ne to su ma kassai mine ne bakwai ne to wannan misliya ce fil adad wannan kamantacce ne ya ce a cikin abin da ya shafi adadi amma bangaren kaifiya ba a samun kaifiya a adadi sai dai a cikin abin da ya shafi hai'a da kuma sifa shi da ya ce aifil adad ya ce mislahunna aifil adad su ma kasai guda bakwai misalin sammai ne ta fuskar adadi da wannan muka zo ƙarshen wannan gaba da ya ce wa minal imani billah yana daga cikin imani da Allah al'imanu bima wasafa bihi nafsahu mu yi imani da abin da Allah ya sifata kansa da shi wa bima wasafa bihi rasuluhu wa bima wasafahu bihi rasuluhu da abin da manzansa ya sifata shi da shi min gairi tahrifin wala ta'tilin wa min gairi takyifin wala tamthil gaba na gaba yace qauluhu fadar malam ibnu taymiya da yace bal yu'minuna bi anna allaha subhanahu laysa kamithlihi shay'un wa huwa samiul basir yace bal su ahlus sunna suna yin imani cewa Allah subhanahu wa ta'ala tsarki ya tabbatar masa laysa kamithlihi laysa kamithlihi shay'un ba wani abu da yake kwatankwacin sa ne wa huwa sami'ul basir kuma shi Allah mai ji ne mai gani suratul shura aya ta 11 wa qawluhu fadarsa da yake bal yu'minuna yace bal su ahlus sunna ba sa yin tahrifi ba sa yin ta'tili ba sa yin takyifi ba sa yin tamsili wannan bal din lil ibda lil abanna lil idrab al ibtali ce su yu'minuna ba sa yin wancan su abinda suke yi shine suna yi imani suwa ake nufi ya ce ai yuqirru ahlus sunnati wal jama'a bidhalik ahlus sunna wal jama'a suna yin iqrari da wa'annan sifofin iqraran wa tasdiqan bi anna Allah laysa kamislihi shay'un tabbatarwa da kuma gaskata cewa lallai Allah ba wani abu da yake yin kama da shi kama qala an nafsihi kamar da ya faɗa ga kansa da kansa laysa kamislihi shay'un wa huwa sami'ul basir shi Allah ba wani abu da yake yin kama da shi kuma shi ne mai ji wanda yake mai gani suratu shura aya ta 11 fa huna nafa al mumasala anan Allah ya kore kamantacce ne thumma athbata as-sam'a wal basra sannan sai ya tabbatar da ji da gani fa nafal aiba sai ya kore aibi thumma asbata al-kamal sannan sai ya tabbatar da kamala li'anna nafiya al-aibi qabla isbati al-kamali ahsan domin kore aibi kafin tabbatar da kamala shi yafi kyau a kore aibi kafin tabbatar da kamala wani haza yi ƙwal shi yasa ake cewa a takliyatu ƙabla tahliya tsabta kafin kwalliya eh ba sai kaje kayi kwalliya ba kamar mata sai ke je kin shafa jambaki da gazal da jagira da ja'ido da barbaɗa goshi da dangwale kumatu da wane ne ta taɓa kwalliya kuma sai ta zo ta yi wanka to me ake kuma me ake fara yi sai an yi wanka an kawar da datti an kawar da dauda an cire aka yi ayi menene sannan sai a je a yi wannan adam to shi yasa shi ma Allah sai ya fara kore aibi laisa ka mislihi shay'un domin wannan aibi ne Allah ya kamantacce ne da halittarsa mai tawaya sai kuma ya tabbatar da abin da yake shine kamala wa huwa as-sami'ul basir aka yi takhliya qabla at-tahliya fanafiyul uyubi kore aibubuka yubda bihi awwalan da shi ake farawa summa yuzkaru isbatul kamal sannan daga baya sai a ambato tabbatuwar kamala wannan abin da ake yi kenan wa kalimatu shay kalmar shay'un da yazo a ayar laysa kamislihi shay'un nakiratun ce fi siyaqin nafi nakira ce da tazo a siyaqin korewa fata ummu kulli shay' zaka tana game dukkan wani abu laisa ka mislihi shay'un ba wani abu da yake kama da shi ko ba menene mala'iku ne annabawa ne mutane ne ba wani abu da yake yin kama da shi laisa shay'un mislahu abadan azza wajal ba wani abu da yake yin kama da shi har abada ayyu makhluqin kowane halitta kowane irin halitta ne wa in azuma ko ya kai makura ta fuskar girma falaisa mumasilan lillahi azza wajal to baya yin kamantacce ne da Allah li'anna mumasalatan naqisi naqsun domin kamantacce ne da abu mai tawaya tawaya ne an gane ko kamantacce ne da tauyayye shi ma tawaya ne bal inna talab al mufadalati bayna an naqisi wal kamili taj'aluhu naqisan kai neman fifiko ma tsakanin abin da yake tauyayye da abin da yake kammalalle yana mayar da kammalallen ya zama tauyayye gwara su ma ana neman wanne ya fi shi kansa ai kaskanci ne ga shi wanda ya fi ɗin tunda an kasa gane wanda ya fi tsakanin shi da tauyayye alhali kuma shi kammalalle ne kama ƙila kamar da wani yake cewa alamtara anna saifa yankusu qadruhu idza qila inna saifa amda min al-asa shin ba ka ganin takobi martabansa takan tawaya ta ragu idan aka ce takobi ya fi sanda kaifi in ka ce takobi takobin nan fa ya fi sandan nan kaifi da Allah takobin yaban shi kai ko zargin shi kai idan ka ce takobin nan ya fi sandan nan kaifi yaban takobin kai ko zarginsa kai zarginsa kai da ai ba a magana ba a haɗawa ba a haɗawa to shi yasa wannan ma kai kokarin haɗa tsakanin kammalalle da tauyayye shi kansa ma tawaya ne ga shi kammalalla wannan baiti yace albaitu na sabahu sa'alabi fi yatimati dahar sa'alabi ya sa'alabi ya danganta baitin a littafin sa yatimatu dahar lil qadi khalil ga al qadi khalil ibn ahmad as-sajri abannan wa huwa min bahari tawil yana daga cikin bahar na at-tawil wannan ka'ida ce ta arud da haka fa huna law qulna to anan da za mu ce inna lillahi mathilan Allah yana da yana da makamanci lazima min zalika naqsu lillahi azza wa jalla to wannan zai lazamta tawaya ga Allah fa lihaza naqulu shi yasa muke cewa nafa Allahu an nafsihi mumasalatal makhluqin Allah ya kore wa kansa kamantacce ne da halitta ya anna mumasalatal makhluqi naqsun wa aibun saboda kamantacceniya da halitta tawaya ne aibi ne li'annal makhluqa naqisun saboda shi halitta tauyayye ne an yi babu shi kuma za a yi babu shi nan gaba kuma yana da sifofi da yawa na tawaya wa tamsilul kama wa tamsilul kamil bin naqisi yaj'aluhu naqisa da haka misalta kammalalle da tauyayye yana mayar da kammalallen shi ma ya zama tauyayye bal zikirul mufadalati bainahuma yaj'aluhu naqisa ambatan fifiko ma tsakanin su wai wanne yafi wani shi ba yana mayar da shi tauyayye illa idza kana fi muqamit tahaddi sai fa idan a muqamin tahaddi ne kalubale kama fi qaulihi ta'ala kamar yadda yazo a cikin fadin Allah ta'ala Allahu khairun amma yushriku wannan kalubale ake so ake a janyo hankalin su su gane bambancin wani hankalin su yayi nisa da yawa shin Allah ne mafi alkhairi da yake muku kaza da kaza da kaza ko kuma abin da suke yin shirka da shi wanda ba sa yin wannan suratul naml aya ta 59 wa qawluhu da fadin sa qul a antum a'lamu am Allah ka tambaye su kace ku ne kuka fi sani ko Allah dole za su dawo su ce Allah ya fi mu sani su yadda da abin da ake gaya musu wannan muqami ne na tahaddi ba zai ci karo da abin da muka faɗa ba suratul baqara aya ta 40 wa fi qawlihi to a cikin faɗin Allah da ya ce laisa ka mislihi shay'un ba wani abu da ke yin kama da shi raddun sarihun alal mumassila wannan raddi ne a fili akan al mumassila masu aqidar kamanta Allah da halitta allazina yusbituna anna Allah subhanahu wata'ala lahu mathil wanda suke tabbatar da cewa Allah yana da makamanci yana da mai kama da shi wajhu ha'ula'i fuskar su wa'innan wato wa hujjatu ha'ula'i hujjar wa'innan da suke cewa Allah yana da mai kama da shi ya ƙuluna hujjar su cewa suke innal qur'ana arabiyyun alqur'ani balarabe ne wa idza kana arabiyyan idan ku alqur'ani ya zanto ya zanto balarabe faqad khatabana Allah ta'ala bima nafhamu to Allah yayi magana da mu ne a cikin alqur'ani da abin da muke fahimta wala yumkinu an yukhatibana bima la nafham ba zai yi Allah ya yi magana da mu da abin da ba ma fahimta ba wa qad khatabana Allah ta'ala to Allah ya yi magana da mu a cikin Qur'ani fa qala yace inna lahu wajhan yace Allah yana da fuska wa inna lahu aynan yana da ido wa lahu yadayn yana da hannaye guda biyu wa ma ashbahu zalik da abin da ya kama da haka wa nahnu la naqilu bi muqtada al-lughati al-arabiyya min hadhihi al-ashya' illa mislu ma shahidu sai su ce mu kuma ba ma hankalta bisa ga abinda larabci yake hukuntawa daga waɗannan abubuwa da Allah ya ambata idan muka koma muka kalli larabci menene ma'anansu a larabci larabcin da Allah ya saukar da alkur'ani da shi idan muka duba ba abinda muke hankalta sai misalin irin waɗannan abubuwa da Allah yake ambata in yace hannu to hannu yace kafa to kafa irin wanda muka sani illa mislu ma shahid sai abinda muke gani in yace kafa to irin wanda muke gani kenan in yace hannu to irin wanda muke gani da haka sai su ce to hannun Allah irin nasu ne fuskar sa irin tasu ce wa ala hadha to sai su ce akan wannan fa yajibu an yakuna madlulu hadhihi al-kalimat to yana wajaba ya zama abinda wa'annan kalmomin suke suke hukuntawa abinda wa'annan kalmomin suke nuni zuwa gare shi mumasilan li madluliha bin nisbati lil makhluq lil makhluqat yayi kamantacce ne da abinda take nunawa da abinda wa'annan kalmomin suke nunawa in an danganta da halitta abinda suke nunawa game da Allah to yayi daidai da abin da suke nuni zuwa wato game da halitta yadun wa yadun ainun wa ainun wajhun wa wajh hannu da hannu ido da ido fuska da fuska ba bambanci wa hakaza haka sauran sifofi to wannan ita ce shubhar su fa nahnu inna ma qulna bidhalik sai su ce mu mun faɗi wannan ne li'anna ladaina dalilan saboda muna da dalili dalilin mu kuma shine wannan ya a ce hannu mu ba abinda muke fahimta sai hannu irin namu da haka da wannan za mu fassara shi wala shakka anna hadhihi alhujja wahiya malai ce ko shakka babu wannan hujjar mai rauni ce kabar raunin gidan gizo-gizo yuhiha ma sabaqa min bayani anna Allah laysa lahu mathil abinda zai raunana ta abinda ya gabata na bayanin da Allah yayi a Qur'ani cewa ba ya da makamanci laysa kamislihi shay'un wanda shine hujja kaga su sun dauki ɗaya bangaren ne kawai sun bar ɗaya bangaren sun dauki ɗaya bangaren na ayar wa huwa samiul basir sai suka bar bangare ɗayan laysa kamislihi shay'un waɗanda masu korewa su kuma suka ɗauki laisa kamar suka ɗauki ɓangare ɗaya laisa kamar su dihi shay'un sai suka bar wa huwa sami'ul basir sai haka suka raba ayar tsakanin su ahli sunna ne suka zo suka haɗe ta suka yi aiki da ita kowane ɓangare wa naqulu inna allaha khatabana bima khatabana bihi min sifatihi amsar da zamu ba su shi da zamu ce Allah yayi magana da mu ne da abin da ya magana da mu da shi na sifofinsa lakinnana na'lamu ilmal yaqin sai dai mu muna da masaniya sani na yaqini anna sifata bi hasabil mawsuf sifar kowani abu da gwargwadon abun sifatawar take kasancewa sifar kowani abu tana kasancewa da gwargwadon mai sifar ne wa dalilu hada fi shahidi dalilin wannan shaidun gani da ido ne baka bukatar sai an ja aya فإنه يقال للجمل يد وللذرة يد akan ce raƙumi yana da hannu zarra halitta ce da ba a ganinta sai an sa na'uran ƙara girma abu ita ma tana da hannu wala ahada yafhamu min al-yadi allati adafana ila al-jamali annaha mislu al-yadi allati adafnaha ila al-dharra ba wani mutum mai hankali da zai fa'inci da zai fa'inta daga hannun da muka raba wa raƙumi ya ce daidai take ba bambanci da hannun da muka raba wa zarra ya san hannun raƙumi daban hannun zarra daban amma kuma kowanne yana da hannu haza wa huwa fil makhluqat to wannan a cikin halitta ma aka samu wannan fa kaifa idza kana zalika min awsafil khaliq to me zaka ce idan kuma ya kasance wannan daga sifofin mahalicci ne fa inna tabayuna yakunu azhar wa ajla to bambancin zai kasance mafi bayyana kuma zai kasance mafi wato fitowa fili a ganshi in ma tsakanin halitta da halitta akan sifata su da sifa iri ɗaya ce wannan yana da hannu wannan yana da hannu kuma hannun ba ɗaya ba hannun mutum hannun moɗa hannun ƙyaure hancin takalmi abin nan hancin kankana wani hancin nata da sauran abubuwa cibiyar famfo cibiyar mutum abubuwa ga sunan sun yi kamantacce ne a suna amma ana faɗa kai da kanka zaka bambanta to me yasa zaka kasa bambanta na Allah ko zaka bambanta tsakanin naka da na Allah dai ya ambata musu suna iri ɗaya to kaga wannan ba dalili bane wa ala hadha to akan wannan fa yakunu qawlu haula al mumathila mardudan bil aqli kama annahu mardudun bis sam akan wannan sai zama fadar wa'annan al mumathila din abun mayarwa ne da hankali abun mayarwa ne da nassi qala ta'ala Allah ta'ala yace wa huwa samiul basir shi Allah shine mai ji mai gani fa asbata li nafsihi subhanahu wa ta'ala as-sam'a wal basar Allah ya tabbatar wa kansa ji da gani da bayani kamalihi don ya fito mana da kamalarsa ya faɗi haka ne don ya nuna mana kamalarsa wa naqsul asnam allati tu'badu min dunihi ya kuma nuna tawayar gumaka waɗanda ake bautawa wanda ba shi ba fal asnam allati tu'badu min dunillah min dunillahi ta'ala gumaka da ake bautawa wanda ba Allah ba la yasma'una ba sa ji walau sami'u mastajabu a kaddara ma sun ji ba za su amsa ba wala yubsiruna kuma ba sa gani ko suna gani ba sa gani gumaka ba sa gani kama qala Allahu azza wa jalla kama Allah ta'ala ya ce walladhina yad'una min dunillah la yakhluquna shay'an wa hum yukhlaqun abwatun ghayru ahya wa ma yash'uruna ayyana yub'asun waɗanda ake bauta ake kiransu ana neman bukatu a wajensu su wanda ba Allah ba ba sa halittar komai alhali su ɗin halittar su ake yi amwatun ghairu ahya matattu ne ba rayayyu ba wa ba yash'uruna ayyana yub'asun kuma ba sa sanin a yaushe za a tashi su daga cikin kaburbura suratul nahl aya ta 20 zuwa aya ta 21 fahum laysa lahum sam'un wala aqlun wala basr zaka ba su da ji ba su da gani ba su da hankali ba su da gani walau furida anna lahum dhalik a kaddara ma suna da wannan mastajabu in sun ji ba za su iya amsawa ba ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون wane ne ya fi bata ya fi bacewa daga wanda yake kiran wani Allah wani da ba zai taba amsa masa ba har tashin kiyama alhali kuma su game da addu'o'insu game da kiransu da suke yi ga falallu ne ba su ba san su da yi ba in mala'ika kake kira mala'ika ya shagaltu da aikin da Allah ya bashi ba zai bar aikin da Allah ya bashi ba ya zo ya saurare ka dan la ya'suna Allah ma amarahu kowane mala'ika akwai aikin da Allah ya bashi to ka zo kana ya mala'ika wa da ka taimake ni sai mala'ika ya bar aikin sa ya zo ya kalle ka ina ruwan shi da kai ya shagaltu da aikin sa da Allah ya san shi haka ko mala'ika ka kira ba zai saurare ka ba su ne dai zaka ce ai mala'iku suna ko ina suna yawo suna na ai lullube da mu aikin da ya kawo su su yi shine aikin da Allah ya sa su ko ka kira su ba za su saurare ka ba wahum an du'a'ihim ghafil in kabari ne ka zo kana roƙo na cikin kabarin ma shi yake neman kai masa addu'a balantana ya ci shi zai taimaka maka ba abin da zai iya maka wannan shi ne to sai Allah ya ce shi yana ji yana gani dan ya bambanta kansa da wa'annan ababen da ake kira fa ahli sunnati wal jama'a ahli sunna yu'minuna bi intifa'il mumasilati lillah suna yin imani da koruwar kamantacceniya daga Allah li'annaha aibun saboda yin haka wato kamanta Allah da halitta aibu ne a gare shi wa yusbituna lahu as-sam'a wal basar kuma suna tabbatar masa ji da gani da qaulihi ta'ala saboda fadin sa laysa kamislihi shay'un wa huwa samiul basir ba abin da yake yin kama da shi kuma shi mai ji ne mai gani wa innamal insanu abinna wa imanul insani bidhalik imanin dan adam game da wannan yusbiru lil abdi an yu'azzimahu ghayata ta'zim ka yi imani cewa Allah yana ji yana gani da sauran sifofi na Allah duk ka yi imani da su wannan zai sa bawa ya girmama Allah makurar girmamawa dan mala Allah ya saka masa da alkhairi zai mana bayani akan amfanin imani da sifofin Allah tasirin imani da sifofin Allah a wajen a wajen imanin mutum irin tasirin da suke yi game da imanin mutum ya ce yarda da wa'innan sifofin yana haifar wa bawa girmama Allah makuran girmamawa li'annahu laysa misluhu ahadun min al-makhluqat ko kuma haka ne li'annahu laysa misluhu ahadun min al-makhluqat saboda me saboda shi Allah ba wani abu daga cikin halittu da yake yin kama da shi babu shi to sai ka yi imani da wannan to idan kai imani da nan fa tu'azzibu hadha rabba al-azima alladhi la yumasiluhu ahad to sai ka girmama wannan ubangijin mai girma wanda ba wani da yake yin kama da shi wa illa lam yakun hunaka fa'idatun min imanika bi annahu laysa kamithlihi shay'un idan ko baka yi haka ba to babu wata fa'ida na imanin ka da kai cewa ba abin da yake yin kama da shi me fa'idar ka yarda ba abin da yake yin kama da Allah fa'idarsa shi ne don ka girmama Allah kasancewa ba abin da yake yanka ba da shi ta fuskar girma duk wani mai girma ya fi shi girma duk wani mai ji ya fi shi ji duk wani mai gani ya fi shi gani duk wani mai rahama ya fi shi rahama duk wani mai karfi ya fi shi karfi duk wani mai izza ya fi shi izza duk wani mai kuɗi ya fi shi kuɗi wanda shi zai sa kai mai ka girmama shi in har za ka girmama wada da wada saboda su suna da sifa kaza min babi aula ka girmama Allah da yake sifar da take tafi tasu tashi ba irin tasu bace ta fi tasu ta fuskar kamala wanda shi ne amfanin yarda da wannan laisa ka mislihi shay idza amanta bi annahu sami'un idan kuma kai imani cewa Allah mai ji ne fa innaka sawfa tahtarizu an kulli qawlin yughdibu Allah to zaka kiyaye kanka daga dukkan wata magana da take fusata Allah li'annaka ta'lamu annahu yasma'uka saboda ka san yana jinka fatakhsha iqabahu zaka ji tsoron uqubarsa fa kullu qawlin yakunu fihi ma'siyati Allah azza wa jalla fa sawfa tatahashahu duk wata magana da yake akwai sabon Allah a ciki to zaka yi sauna zaka yi sauna zaka ji tsoron aikata wannan sabon dan ka san yana jinka li'annaka tu'minu bi annahu sami' saboda kai imani cewa Allah mai ji ne wa idza lam yuhdis laka hadha wa idza lam yuhaddis laka yuhdis abin nan yuhaddis laka hada yuhdis ne wa idza lam yuhdis laka hada al-iman wa idza lam yuhdis laka hada al-iman hada hada shay fa'lam anna imanaka bi anna Allah sami'un bi anna Allah sami'un imanun naqisun bila shak bada in sake karanta naje karatun ban ji dadin shi ba wa idza lam yuhdis laka hada rubutun ne ko naku yana da wasali rubutun ne ba wasali wa idza lam yuhdis laka hadha idan hakan bai faru daga gare ka ba ko idza lam yuhdis laka hadha al-iman sai mai da imani zama fa'il idan imanin ka bai haifar maka da wannan ba bai haifar maka hadha shay'i wannan abin da muka ambata ba shi da jin tsoron fadar wani abu na sabo dan kar Allah ya ji ka sai ka ji tsoron fada dan ka sai in ka fada Allah zai ji idan imanin ka bai haifar maka da hakan fa'lam to ka sani anna imanaka tabbas imaninka bi anna Allah sami'un cewa Allah mai ji ne imanun naqisun imani ne tauyayye bila shak ko shakka babu kammalallen imani shine ka yarda Allah yana jin ka ba za ka yarda ka faɗi wani abu da yake ji wanda ka san saba masa bane ba idza amanta bi anna Allah sami'un idan kai imani cewa Allah mai ji ne falan tatakallama illa bima yurdihi ba za ka yi magana ba sai magana da take yaddar da shi ولا سيما إذا كنت تتكلم معبرا عن شرعه مسمى ما إذا كان مغنى كان تعبيري كما شرع رسا كان فرر شرع رسا كما مالمي كينا وهو المفتي والمؤلف كما ما يباد فتوى دا مالمي ما يباد إلمي وأنا أكفي سن يتاكا تسان كد يفئي وني أبو وده يسابع مع الله فإن هذا أشد wannan ya fi tsanani don saboda kana iya wa Allah ƙarya duk abin da zaka faɗa da sunan shari'a to cewa kai Allah ne ya ce to kaga za ka yi wa Allah ƙarya wallahu subhanahu ya ƙulu Allah yana cewa man azlamu mimman iftara ala Allah kadhiban li yudilla an-nas bighairi ilm inna Allah la yahdi al-qawma adh-dhalimin wane ne yafi bacewa ai ba wanda yafi shi bacewa wane ne wane ne yafi bacewa daga wanda ya kirkira wa Allah ƙarya dan ya batar da mutane ba tare da ilimi ba inna Allah la yahdi al-qawma adh-dhalimin lalle Allah baya shiryar da mutane azzalumai سورة الأنعام آية تدري دا أربعين دا هدو فإن هذا من أظلم الظلم دا هكا وانا ينا دا تكما في جرمان زالينشي فكير كراوة الله كريا ولهذا قال شيسا الله يتي إن الله لا يهدي القوم الظالمين ألا ألا بايا شريد دا متاني الظالمي وهذا من عقوبة من يفتي بلا علم وانا ينا دا تكين عقوبر وان دا يكي يوم فتوى بعد إلمي با أنه لا يهدى لأنه ظالم شي باء شريد دا شي saboda shi azzalimi ne ka zo fatawa kawai baka san amsar tambayar ba kawai sai ka zubo ta sai ka kirkira sai ka faɗa don ka cikar a cewa da bai sani ba imamu malik aka je wurinsa aka yi fatawa wajen fatawa ɗari ya amsa wanda ba su wuce ashirin ba sauran ya ce bai sani ba wannan shine malikun da ake ta kururutawa ce in ka je ka ce na tambayi maliki ya ce bai sani ai shi kansa ban sani ba ilimi ne fatawa ko ka zo ka yi magana ba da ilimi ba kuma kana ta'abiri game da shari'a ka faɗi abu na, na, na jahilci da gangan wannan ba ƙaramin laifi ba ne fahazari ayyuhal muslim za ka ka shaidanka ya kai musulmi an ta ƙula ƙaunar la yubdi Allah ka faɗi wata magana da ba ta yardar da Allah sawa'un qultahu ala Allah sawa'un cewa kai Allah ya ce au ala ghairi ala ghairi hadal wash ko kuma ka faɗa ne ta wata fuska wadda ba wannan ba kaɗan ya rage mana mu zo gaba wa sabaratul imani bi anna allaha basirun amfanin imani da cewa Allah mai gani ne shine Allah taf'ala shay'an yughdibu Allah kar ka aikata wani abin da yake fusatar da Allah li'annaka ta'lamu annaka law tanzuru nazrata nazratan muharrama la yafhamu an-nasu annaha nazratun muharrama fa inna Allah ta'ala yara hadhihi an-nazara kai ka riga ka gamsu kai imani da a ce za ka zo kana wani kallo na haram kana da salula kana ta kallon mata amma ka kakkare kar kowa ya gani da wata buleliya ta fito tana girgiza kwankwaso kana kallo amma kana yi kana haka kar kowa ya gani kar mutuncin ka ya zube a cewa ne yana kallon mata kana haka kana dan kakkarewa Allah yana gani ko baya gani Allah yana gani to in kayi imani Allah shi yana gani kuma kayi imani da wannan kuma kana ganin girman Allah saboda laisa kamislihi shay'un to ba za ka yadda ka yi wannan ba ko ba kowa ko kai kaɗai ne a cikin ɗaki a kulle ba za ka yadda ka kalli wannan abun ba saboda ka san me Allah yana ganin ka shi da tasirin imani da cewa Allah yana me Allah yana gani fa inna Allah yara hadhihi an-nazara wannan abin da kake kallo na haram لأنك تعلم أنك لو أمنا لو تنظر نظرة محرمة da a ce zaka zo kana kallon abin da yake kallo ne na haram la yafhamu an-nasu annaha nazaratul muharrama mutane su ba sa fahimtar abin da kake kallo haramun ne to da ka boye fa inna Allah ta'ala yara hadhihi an-nazara Allah yana ganin wannan kallon da kake wa ya'lamu ma fi qalbika kuma ya san me a zuciyarka ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfi sudur ya san wato yaudarar idanuwa da abin da zakata suke boyewa da abin da kira za suke boyewa suratul ghafir aya ta 19 idza amanta bi hadha to idan ka yi imani da wannan la yumkinu an taf'ala fi'lan la yardahu abadan ba za ka yadda ka aikata wani aikin da Allah bai yarda da shi ba har abada dan ka san yana ganin ka istahyi min Allah ka ji kunyar Allah ka ba tastahyi min aqrabin nasi ilayka kamar yadda kake jin kunyar mafi kusancin mutane gare ka mafi kusancin mutane gare ka shine mahaifinka ba za ka iya zina yana kallo ba ba za ka iya ba ba za ka iya sata yana kallo ba ba za ka iya kaza to wannan abin da kake jin tsoron ka yi ba ka so ka yi don kar mahaifinka ya gani to ka ji tsoron wanda ya fi mahaifinka matsayi ya fi mahaifinka kusanci da kai shi ne wa shi ne Allah domin laisa ka mislihi shay'un kusancin da mahaifinka yake da shi da kai to Allah ya fi ya fi shi kusanci da kai wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid to ka ji tsoron wannan to ba za to sosai batun ya haƙura ba zai aikata ba sai ji kunyar Allah to da yana jin kunyar mahaifinsa ba zai iya zina a gabansa ba min babi aula ya ji kunyar Allah ya kasa yin zina a gaban Allah Allah yana kallon sa wa ashaddi ta'ziman mink kama tastahi min aqrabin nas ilayka wa wa banna wa ashaddihim ta'ziman minka kamar da kake jin kunyar mutanen da kafi tsananin girmamawa suka fi tsananin girma a gurinka wanda suka fi kowa girma a idanka ka kada jin kunyar ka aikata asha a gabansu kada jin kunya to ka ji kunyar Allah fiye da haka izan kenan iza amanna bi inna Allah basirun idan mun yi imani cewa Allah mai gani ne fa sawfa natahasha kull fi'lin yakunu sababan li ghadabi Allah azza wa jalla zamu ji tsoron aikata kowane aiki da zai zama sababin kushin Allah wa illa fa inna imanana bi dhalika naqisun in ko bamu yi haka ba to imanin mu game da wannan sifar tauyayyen imani ne in har za ka rintsa ido ka yi zina kuma ka san Allah yana ganin ka ka yi imani da haka imanin ka tauyayyen imani ne bai zama wacce cikakken imani ba law anna ahadan ashara bi usbu'ihi aw shafatihi aw aw bi ainihi aw bi ra'sihi li amrin muharram da a ce mutum zai yi ishara da yatsansa ko yayi ishara da lebansa ko yayi ishara da idansa ko kansa لأمر محرم زواج وان الأمر ديك حرام ني أشراء فالناس الذين حوله لا يعلمون عنه mutanen da suke gefen sa ba su san me yayi ba kai zunde kai kyaface kai zunde da baki kai kyaface kai abin nan mutane ba su san me kai ba lakin Allah ta'ala yarahu amma Allah yana ganin sa falyahzar hadha man yu'minu billah duk wanda yake yin imani da Allah ya ji tsoron aikata haka ولو أننا نؤمن بما تقتديه أسماء الله وأسماء الله وصفاته inda a ce mu muna yin aiki da abin da sunayen Allah da sifofinsa suke hukuntawa lawujidatil istiqama kamila fina lawujidatil istiqamatu kamilatun fina da an samu istiqama cikakkiya a cikin mu fallahu almusta'an Allah shine abin neman taimako Allah ya taimake mu ya ba mu ikon aiki da abinda sifofinsa suke hukuntawa a ran za mu tsaya da fatan abin da muka faɗa zama daidai Allah ya bamu lada kurakurai Allah ya fi mana in mun zo za mu tashi gaba ta gaba subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa salli lahum wa sallim wa barik ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh